اللعين الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullah godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da rahamarsa da kuma kaddarawarsa ya kaddari haduwarmu a wannan masallaci na sabuwar tifi a yau litinin tara ga watan Jumada Sani, hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu, wanda ya daidai da biyu ga watan Januwari 2023, domin ci gaba da karatu da muka faro a cikin wannan littafi mai albarka, littafi na La ilaha illallah. Littafin da ya ƙunshi ma'anar ita wannan kalma da sharuɗanta da abubuwan da suke warware ta da kuma wani ɓangare na falalolinta wallafar abu muhammad abu abdullah muhammad bin sa'id rislan allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan aiki da wannan malami ya yi a mizaninsa na kyawawan ayyuka mu kuma ubangiji ta'ala ya jagorance mu zuwa ga karanta daidai da fahimtar daidai da aiki da daidai ɗin da muka karanta muka fahimta kakaninmu iyayenmu malumanmu yayu da kane duk wanda suka riga mu rasuwa ubangiji ta'ala ya musu rahama ya kai haske makwancinsu mu kuma ubangiji ta'ala ararran da ya bar mana allah ya ba mu ikon aiki da shi zuwa ga ayyuka na alkhairi marasa lafiyan cikinmu ubangiji ta'ala ya ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana lafiya ya ƙara ba mu ikon aiki da lafiyar zuwa ga aikata ayyuka na alkhairi a satin da ya wuce shine darasinmu na farko a wannan littafin yau kuma shine darasinmu na biyu insha Allahu a cikin wannan littafi kuma satin farko mun faro muqaddiman da malam yayi ne wanda take a shafi na biyar daidai a littafin kuma iya shafin muka tsaya za mu tashi a farkon shafi na shida har yanzu dai muna cikin muƙaddima ita ma ta farko a littafin don muƙaddima biyu ne a littafin muna cikin muƙaddima ta farko za kuma mu tashi a farkon shafi na shida Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu wani abu da na manta ban faɗa ba ranar game da malam mun ɗan faɗi kaɗan daga cikin tarihinsu har kaɗan daga cikin littafin da ya wallafa to a babin aƙida kuma domin mawallafan littafin daban-daban ne kowa da irin aƙidar da ya tsoro a kanta kuma ya kamata kowane littafi in za a karanta ka san mai aƙidar littafin saboda da zaran kaga an shigo da wani abu saɓanin abin da yake na wannan to ba za ka yi wani tunani na daban ba za ka ba shi uzuri misali yau inda a ce na bin wani tafarki ta wata tafiya daban wacce mu muka ɗoro a kai da mun zo gurin muka ga ya kawo fahimtarsa to dama za mu ba shi uzurin dama a aƙida yana bin mazhaba kaza ne ko yana aƙida kaza ne kaga za mu ce dama aƙidarsa kenan mu kuma a nan ahli sunna akan kaza muke tafiya wannan shine ɗaya daga cikin bambancin duk inda ahli sunna yake da sauran kowace irin tafiya an san ko muna tare ba shi duk inda ahli sunna yake baya riƙon gani kashe ni wa abin wanda suke tare da shi malamansa jagororinsa baya musu rukon gani kashe ni ina ma'anar rukon gani kashe ni duk abin da suka faɗa daidai ne babu wanda yake faɗan ba daidai ba a yake faɗan daidai sai su duk abin da aka faɗa ko da daidai ne in ba nasa ne suka faɗa ba shi bai yadda ba to wannan bai cika ahalin sunna ba ahalin sunna yana jiwa ransa ya kuma tabbatar da cewar malamansa na iya yin kuskure na iya yin daidai don haka a gabar da suka yi daidai zai ji alhamdulillah Allah ya ƙara karama ya ƙara basira ya ƙara ilimi ya ƙara takawa a wurin da suka yi kuskure wanda ba nasa ba suka faɗi daidai zai ji anan Allah ya gafarta wa malamai na ba bisa san zuciya suka yi ba amma Allah ya gafarta musu ya musu rahama ba zai ɗauki kuskuren nasu ya tafi akai ba ɗaya daga cikin bambancin tafiyar ahalin sunna da sauran kowace tafiya kenan duk wanda yake sabani wannan to ko da yana kiran kansa ahalin sunna da gaske akwai matsala a ciki akwai kuskuren fahimtar mecece tafiyar ahalin sunnati wal jama'a ahalin sunna kowa na iya yin kuskure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kadai da Allah ya turo shi shi kan Allah madaukakin sarki ya bayanin koda yayi kuskuren ma ya gafarta masa dan haka kowane mutum na ana iya karban maganarsa ana iya mayar masa in banda manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kaga a sauran tafiyoyi fa in dai malam ya faɗa to kana musa ma sai aga kamar kabar musulunci kuma wannan kuskure ne to ta bangaren aqida malamin ahlus sunna ne wal jamaa yana bin tafarkin magabata ne yana bin tafarkin magabata ne kar na faɗi wannan ne saboda wata ran za mu iya ɗauko na littafin da wanda ya rubuta shi misali mu ce ɗan ɗariƙar tijjaniya ne ko ɗan ɗariƙar ƙadiriya ne za mu karanta littafin a ce me yasa mu ce abubuwan da suke ciki muke so mu bibiya mu karanta ban san ko an fahimtan ba dan haka ahlu sunnati ne wal jama'a Allah madaukakin sarki ya datar da mu na biyu game da yadda malam yace ga abubuwan da ta kunsa ma'anarta ma'anar kalmar la ilaha illallah babu abin da za ka ba shi kulawa ta musamman kamar abin da ka san shi duk abin da ba ka san shi ba ba ka ba shi kulawa da ya kamata ko ba ka ba shi haƙƙin da ya kamata ka ba shi ban san ko muna tare ba yanayin da ka san girman abu ko miƙidarinsa ko darajarsa yanayin da kake ƙara ba shi kulawa da alkintawa sai ka ga ka zo wuri ka ga an yi watsi da wani abu a ƙasa sanin darajar kai sai ka shiga mamaki sai ka ma tsugunna kana kokarin me tattarawa saboda ka san darajarsa da kimarsa kana kokarin tattala shi wanda bai san darajarsa ba fa sai ya watsi da shi sai ya ganshi ko oho sai ya ganshi ko oho ban san ko muna tare ba kamar dan ko ƴaƴan da suke tare da mahaifinsu ne wanda suka san darajar ubansu ubansu da yake faruwa tsakaninsu da shi na'am biyayya ce cikakkiyar biyayya yana ce gabar su ce to kafin ya ƙara sarfa baki sun ɗau hanyar gabar ya ce ku dawo yamma su jiyo wanda bai san darajar mahaifinsa ba fa sai baban ya faɗa ya zo yana kunkuni kullum yana da ra'ayinsa abin da baban ya faɗa daban nasa daban to haka abin yake wanda ya san ma'anar abu to yakan ba shi kulawa ta musamman allah maɗaukakin sarki ya datar da mu sannan sharuɗanta duk wanda ya san abu kaza shara'i ne na kaza to ka san dole sai ka zo da wannan sharaɗin kafin abin ya cika don haka kalmar la ilaha illallah tana da sharuɗan da idan ba su samu ba ko da za ka kwana kana la ilaha illallah ba ka zomo daga cikin mutanen la ilaha illallah ba Allah ya datar da mu sai ce abubuwan da suke warware ta abubuwan da suke warware ta kenan suke warware musuluncin mutum a dunkule tunda mun ce ita ce kalimatu taqwa kalimatu tauhid kalimatu ikhlas kalimatu islam gabaki daya akwai abubuwan da kana aikata su ko yanzu ka idar da sallah ka aikata to ka fita kuma daga musulunci kaga kenan akwai bukatar ba ta kulawa kamar yadda wani zai mamaki ko zai fito maka fili mutum zai iya yin alwala'i gashi da danshin alwalar ya mika kafa zai shiga masallaci kaga tsabar alwalar sananan yana taka kafa ya shiga ko kafin ya shiga sai yayi tusa yaya alwalarsa zai shiga sallar da ita amma alwalar fa in an duba gabobinsa tana nan ko ba ta nan kaga a zahiranta tana nan a jikinsa amma yayi abin da ya warware ta lokaci guda to haka yana nan cikakken musulmi lokaci guda kuma zai iya me abin da zai warware masa musuluncin bai sani ba shi yasa yana da matukar muhimmanci tun lokacin da muka ce la ilaha illallah din nan duk lokacin in mutum yana sauraron karatun sama sama ne to wannan karan ya ji cikakken kulawa zai bawa karatun cikakken sauraro zai bawa karatun saboda kalmar musuluncin ce gaba ɗaya muka ɗauko za mu tattauna a kai na haka idan da kina gyangyaɗi a gida ne yanzu ki katse ki saurari littafin ki ji mai musuluncin ki ya kunsa don musuluncin ga baki ɗaya a nan ya taru da zaran an samu akasi a nan to duk sauran ibada kuma za ta tashi a iska ne babu mai fatan ibadarsa ta tashi a iska Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu sannan kuma sai wani ɓangare na falalolinta Allah ya mana jagora malam ya ce amma ba'du amma bayan haka bayan khutbatul haja da malam yayi yace fa inna Allah ta'ala lallai Allah madaukakin sarki khalaqal khalqa li'ibadatihi ya halicci halitta ne domin bautarsa fa inna Allah ta'ala lallai Allah madaukakin sarki khalaqal khalqa ya halicci halitta ne li'ibadatihi domin bautarsa waye halitta din kaga ya halice mu gabaki ɗaya kenan ya halice mu ne domin bautarsa kama qala azza wa jal kamar yadda ubangiji ta'ala kamar yadda subhanahu wa ta'ala yace wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ce wama khalaqatul jinna ban halicci jinsin aljanu ba wal'insa da kuma jinsin mutane ba, illa liya'abudun sai don su bauta mu. Illa liya'abudun sai don su bauta mu. Allah ya sa muna tare. Kenan mun hararo mecece hikima ko sababi ko dalilin halittar mu baki ɗaya shine ibadar Allah maɗaukakin sarki. Kaga idan mutum ya kalli wannan ayar da kyau, sai ya gano menene sababin zuwansa gidan duniya. domin ya tashi kullum da asuba har dare ya tafi neman dukiya na'am yana dawowa daga daddaren kuma ya kwanta ya bacci zuwa asubar ta tashi ya tashi ya ƙara fita ba don haka aka yi shi ba duk wani abu da zai biyo bayan bautar ribar kafa ne ribar kafa ne wannan shine abu na farko ko hikima ta farko ko dalili na farko na halittar ɗan adam gabaki ɗaya Allah ya halicce mu ne domin bautarsa ai zai baka mamaki a ɗauki ɗa a biya masa kuɗin makaranta a tura shi makaranta me aka tura shi karatu sai ya zamana lokacin da ake tafiya lectures kuma shi kuma zai kwanta ya bacci ko kuma lokacin da ake tafiya lectures zai kama kafa ya tafi gidan kallon kwallo lokacin da ake lectures zai tafi wajen 'yan matansa su yi ta taɗinsu me ya kai shi makarantar karatu amma abin da ya kai shi kuma primary assignment din kuma ya bar shi ya hau wani abu daban ai zaka gano cewar in dai abokinka ne ya kamata ka ja shi ka nusar da shi to kenan idan ka ga mutum abin da Allah ya halicce shi domin sa yayi sakaci da shi ita ce ibada ya kuma dauko wani abu ya fifita shi akan ibadar kenan alamun na nuna cewar akwai matsala akwai matsala karshen ba za ta yi kyau ba dan haka duk wani abu da mutum zai yi a duniya ya zamana ibadarsa ta fi masa komai daraja ta fi masa komai kima ta fi masa komai mutunci yace za a iya taba shi ta bangare kaza ma ya kauda kai ta bangare kaza ya kauda kai amma abin da zai shafi ibadarsa kuma yaji a a wannan dan ita na zo duniyar babu amfanin zuwa ta duniya idan babu wannan ibadar na haka duk abin da zai ci masa karo da ibadarsa yaji a wannan abin yayi hakuri kawai ibadar ita ce a farko Allah madaukakin sarki ya datar da mu zuwa ga haka wannan ayan na cikin suratul zariyat aya ta hamsin da shida da Allah ya ce ban halicci jinsin aljanu da mutane ba sai don su bauta mu bauta sai mala ya ce to wal ibadatu hiya ita bautar da Allah bai halicce mu ga baki ɗaya ba sai don ita malan ya ce ita ce wal ibadatu hiya bautar ita ce ta'atullahi bimtisali awamirihi ita ce da'a wa Allah bin Allah bimtisali awamirihi ta hanyar bin umarce umarcen Allah umarnin da Allah yayi jama'a muna tare yi wa Allah da'a bin Allah ta hanyar aiwatar da umarnin da yayi kenan na daga cikin sharadi na ibada ya zamto tana da asali ko tana da stamp daga Allah maɗaukakin sarki Allah ne ya ce a yi ba kai ne kake ga ya kamata a yi ba jama'a muna tare ba wani malami ne ya ga ya kamata a yi ta ba ko ya hango ta ya kamata a yi ta ba a'a shi ma ya karanto ne Allah ne ya ce a yi ta kafin take zama ibada ko da ta yi kyau a ido a zuciya ta karɓu na ce ya kamata a dinga yin kaza a matsayin ibada ne inda na ce ibada ne sannan babu aya daga Allah babu daga manzon Allah hadisi daga annabi to bai amsa sunansa na bauta ba ta'atullahi bimtithali awamirihi yi wa Allah da'a ta hanyar bin umarce-umarcen Allah Allah ya sa muna tare malam sai ce wajtina bi nawahihi da kuma nisantar abubuwan da ya hana wajtina bi nawahihi da nisantar abubuwan da Allah madaukakin sarki ya hana kama bayyana zalika subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayyana haka kama bayyana zalika kamar yadda ya bayyana haka waye bayyana hakan subhanahu wataala tsarki ya tabbata gare shi kuma ya daukaka ala alsinati rusulihi tiyaya ko to ta hanya Allah ya bayyana hakan a bisa harsunan manzanninsa ala alsunati a bisa harsuna alsuna jam'i ne na mi al-lisan al-lisanu harshe alsuna kuma alsun shine harsuna jam'insa ala alsinati a bisa harsunan rusulihi manzanninsa malace to fal ibadatu kenan kaga bautar ismun jami'un suna ne wanda ya tattaro li kulli ma yuhibbuhu Allah ga duk abin da Allah yake son sa wa yardahu kuma ya yarda da shi ismun jami'un suna ne in an ce ibada ibada ce suna ne na me jami'un wanda ya tattaro li kulli ma yuhibbuhu Allah ga duk abin da Allah yake son a aikata shi wa yardahu kuma ya yarda da a aikata wannan abin min al-aqwali na maganganu wal af'ali da kuma ayyuka al-zahirati wal batina bayyanannu da kuma ɓoyayyu al-zahira bayyanannu wal batina da kuma ɓoyayyun ayyuka Allah ya sa muna tare wannan ta'arifi ne na bauta ita ibada din suna ne da ya tattaro duk wani abu da Allah yake son sa yake son sa abinda Allah yayi umarnin a aikata shi kaga da zaran ka aikata zaka samu soyayya ta wa ta Allah maɗaukakin sarki sannan kuma ya yarda a aikata shi a matsayin ibada ɗin kinan za a iya samun abun ka kalle shi mai kyau ne amma kuma Allah baya son a aikata wannan ko kuma ga yadda yake so a aikata mu kalli nan gurin akwai sarƙaƙiya ta wanda Allah ya jarraba da bid'a a zuciyarsa eh wani zai ce ha ka ji a sama an ce aiwatar da abubuwan da Allah yayi umarni umarce umarcensa sai wanda Allah ya bada umarni to kuma nan an ce ai bauta ibada ismun jami'ul suna ne wanda ya tattaro li kulli ma yuhibbuhu Allah ga duk abin da Allah yake son sa wa yardahu kuma yarda da shi sai wani ya ce to yanzu kaga kamar misali kamar yanzu sallah sai a ce Allah dai kita ne na'am sai ce yanzu Allah dai ki sallah ne sai ji kawai yanzu kullun sai rana ta fito lokacin da take fito nan sai zo ce bari yayi sallah a daidai wannan lokacin na'am yana daga cikin lokutan da aka ce ayi nafila ko kuma yanzu yanzu azumi waye zo da azumin ba manzon Allah ne zo da shi daga Allah ba sai ji kawai yanzu tun daga yau ya fara azumi har baɗi ba zai katse ba ba shan ruwa waye sa shi sai ce Allah zai ki azumi ne ba ibada ba ce yin azumi sai ce to Allah zai kita ne misali dan Allah muna tare ko kuma yanzu an zo shan ruwa da magariba sai ya ji kai shi fa yana jin da sauran karfinsa bari ya wuce he bayan isha ya sha ruwa Allah ya sa muna tare shi yanzu yana jin karfi ba zai sha ba sai bayan isha ya sha ruwa ba zai ce akwai laifi ne Allah baya son azumi da ka ce masa a'a dole zaka ce eh a'a Allah yana son azumi dan Allah muna tare aka ce bayan sallah ayi menene misali azkar inda ake hailala misali guda nawa subhanallahi hamdala hailala sai mutum ya ji kai bari yi wannan ɗari wannan ɗari wannan ɗari a matsayin wannan da aka ce a yi a nan gurbin jama'a mun fahimci haka kuwa sai ya ce Allah baya son zikiri kenan subhanallahi ne Allah baya so ko alhamdulillah ko kaza ce a Allah yana so amma a wannan gabar kaji abin da aka ce ayi haka annabi ya zo yayi wanda ya fi ka kusa da Allah din wanda Allah shi ya turo amma ka samu wani lokaci daban kuma ka je ka yi so ɗarinka wannan kuma ba wanda ya ce ma amma a wannan gabar to ga yadda Allah ya ce Allah ya sa muna tare don haka ana fakewa da a ce to ai abu ne na ibada Allah zai so shi in kai Allah ya yarda da zai yarda da kai shi kenan sai a mara sai a ji kawai bari a tsoro sai a yi ƙari a wurin da ba a ce a yi ƙari ba Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu malam ya ce sannan ayyukan kuma na maganganu hanyar furici kamar yaya kaga azkar din sun shiga ta hanyar minal aqwali lafuzayin furici azkar sun shiga karatun qur'ani sun shiga da sauransu sai ce al-zahira wal batina wanda suke bayyane wanda suke bayyane wal batina da kuma na boye a bayyana kan suna fili kaga ka tashi kai sallah kai karatun qur'ani kai kaza duk wannan na bayyane ne to al batina din kuma sune na zuciya ayyuka na zuciya kaga na farko kace me attaqwa ko ikhlasi aiki ne na zuciya zaka iya yin abun kowa na kalla ce kaga wata katuwar riya an san ko muna tare ba a yadda mutane suka ta bayyana musu riya ce amma kuma kai a zuciyarka Allah kake nufi a zuciyarka Allah kake nufi ko kuma a zuciyarka riyan kake nufi mutane su ce kai wani akwai yi dan Allah amma kuma fa shi kuma damuwarsa dama ya nuna muku yana yi dan Allah kaga na zuciya ne akwai tawakkali misali yin tawakkali kaga aiki ne na zuciya sai dai kawai alamarsa ta bayyana kamar da takawa ma aiki ne na me zuciya alamarsa ta yi me ta bayyana akwai soyayya da Allah madaukakin sarki kai ga kowa ma aiki ne na me na zuciya na zuciya mutum zai iya jin wallahi duk duniya ba wanda nake so duk duniya ba wanda nake so sai kai ya furta ma da baki amma a zuciyarsa fa Allah Allah yake aji yau da da a ce yau ka mutu shikenan shi kuma alhamdulillah da gaske kuma a zuciyarsa haka ne amma a lafazi fa ya nuna duk duniya ba wanda yake so sai kai me yasa saboda wani dalili ko wani abu da yake so ya cimma a tattare da kai kuma duk yana faruwa dan haka aiki ne na zuciya da sauransu Allah ya datar da mu sune al-batina din boyayyu mala yake fa ibadatuhu subhanahu kaga bautarsa sarki ya tabbata gare shi Allah madaukakin sarki kenan hiya ta'atuhu ibadata sa ita ce yi masa da'a bi fi'lil ma'mur ta hanyar aikata abin da yayi umarni kaga an warware wata shubha abin da yayi umarni koda abin na da kyau a ido amma wani ne yace ayi ba Allah ne yace ayi ba to duk matsayin mutum ba a karban sa a matsayin ibada akan bar masa abin sa yakan zama ibada ne wanda mutum yana da hujjarsa daga littafin Allah ko daga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake zama ibada amma haka kawai dan ya cika cikakken malami katotan malami hamshakin malami ya ce abu kaza ibada ne ayi kuma Allah bai ce ba manzonsa bai ce ba ba a aikatawa jama'a muna tare akan ajiye mutum ba musu ba wannan cikin da'a din dai amma ba za a aikata ba saboda ba shi da asali daga Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam yace hiya ta'atuhu ibadar ita ce yi masa da'a bi fi'lil ma'mur ta hanyar aikata abin da aka yi umarni wa tarkil mahzur da kuma barin abin da aka hana al mahzur da dha al-dha da barin abin da aka hana almahazur abin da aka yi ne aka hana kaga kishiya ne na me abin da aka yi umarni to ka bi abin da aka ce a aikata ka bar abin da aka ce a bari ibadar fa kenan na maimaita ne almahazur bi dha saboda kana sa zalun a gurin kuma sai ma'anar ta canza Allah ya sa muna tare almahazur bi dhal kaga ya kuma me alhazar wa yuhazzirukum Allahu nafsa ai tanda zalim ne Allah yana tsoratar da ku kawunansa kansa to wannan ma'anar al-mahzur mu kiyaye ta ina ga rana ice ne mu okay ran juma'an nan ma ran juma'an nan mun je Kano a mota sai ji an sa wani babban malami wallahi yana tafsirin Qur'ani akan wannan kalmar za da zalim kalmar mu zarin da za'un take ai da ya zo sai fassara ta da munzarina zalim kuma duniya ce take ta tare a gaban ana karatun mu kiyaye harufan shi yasa kullum nake ce mu yi kokarin makin din harufan nan kuma wani lokacin harafin na canjawa ma'ana wani lokacin wasali na canza ma'ana kaga munzarina ya sha bamban da munzarina da bambanci munzarina da zalim ko munzirina suwa waɗanda ake yi wa gargaɗi munzarina waɗanda ake dakatawa ake jinkirtawa sai fassara ta da wancan Allah madaukakin sarki ya gafarta masa ya yafe masa don haka mu kula da wannan kalmar mahzur da za abinda aka hana wa zalika mala yace wannan kuwa huwa haqiqatul haqiqatu dinil islam shine haƙiƙanin addinin musulunci jama'a muna tare mun gano haƙiƙanin addinin mu bin Allah ta hanyar umarnin da yayi da barin abin da ya hana sai yace wa zalika huwa haqiqatu dinil islam wannan shine haƙiƙanin addinin musulunci li'anna ma'anar islam domin ma'anar musulunci li'anna ma'anar islam domin ma'anar musulunci ita ce al-istislamu lillahi ta'ala al-istislamu lillahi ta'ala shine miƙa wuya sallamawa ga Allah maɗaukakin sarki cikakken miƙa wuya ga Allah maɗaukakin sarki kaga ya sha bamban da mai ce musulunci da an ce what islam means ya ce peace kaga wanda ya rike wannan kalmar to za a samu wasu tangarda wasu barna da za a ta yi wa musulunci ta karkashin fahimtar da ya yi musulunci mai peace ne ba zaman lafiya ba haka musulunci yake amma kuma is does not mean peace alone kawai kawai zaman lafiya shi kenan ba wani abu da ya kunsa mutum na rike wannan sai a zo a keta musulunci ya ce peace zaman lafiya zaman lafiya zaman lafiya jama'a muna tare na haka musulunci shine cikakkiyar miƙa wuya ga Allahu tabaraka wa ta'ala al-istislamu lillahi ta'ala kaga al-islam miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki peace da ake faɗa fa assalam ake fassarawa assalam shine zaman lafiya din sai ce al-mutadamminu wanda ya kunshi ko ya ƙunsa ko ya tattaro ghayatal inqiyadi ƙolin ghaya ƙoli ko matukar ko ƙarshen al'inqiyadi miƙa wuya sallamawa wa zulli da kuma ƙaskantar da kai wal khudu'i da kankar da kai ko ba da wuya ga baki ɗaya Allah ya sa muna tare wa wa kenan wa Allah maɗaukakin sarki al mutadammin wanda ya ƙunshi ghayatal inqiyadi qulun miƙa wuya qulun sallamawa ko ƙarshen sallamawa bahaushe duk yana amfani da wannan kalmar ko matukar miƙa wuya wazzulli da kuma kaskantar da kai wal khudu'i da bada kan gabaki ɗaya wa Allah madaukakin sarki ko wa musuluncin gabaki ɗaya yana nufin idan dai ka amsa musuluncin to ka miƙa wuyanka ga total submission to the almighty Allah kenan ka miƙa wuya gabaki ɗaya ka sallama babu abin da za ka yi a musuluncin da sunan ibada sai wanda aka ce maka shi ɗin ibada ne wawa wanda Allah wanda ya shar'anta musuluncin wanda ya aiko da musuluncin sai abin da shi ya ce shi ibada ne sai ka aikata sannan ba abin da wai kake jin za ka bar shi ba musulunci ba ne ko ka yaƙe shi ba addini ba ne sai abin da aka ce ma ba addinin ba ne ka miƙa wuya ka sallama ga baki ɗaya to shi ne mutum yake zama cikakken musulmi ban san ko muna tare ba za ku iya buɗe wata ƙungiya ta wani abu da kuke tunanin na ci gaba ku ce mun yi wani forum ko ta ƙungiya don kaza da kaza amma wane muna ga ya kamata ya zo mu tafi tare aka zo aka kira shi ce eh gaskiya muna tare ina tare da ku amma fa ina can kuma na'am ya sallama wuya ga baki daya ko kuma ina tare da ku ga ka'idojin da kuka ce na tafiyar ga burinmu da muke so mu cimma ce gaskiya ne ina tare da ku amma fa kaza da kaza sharuɗa kaza nan gaskiya ni ba ran yi ba yaya da yi submitting ba amma ya ji duk abin da aka faɗa na ji na amintu da waɗannan sharuɗan da kuka gindaya ni ma zan tafi a kai yana tare ya ga ya miƙa wuya ya miƙa wuya mutum ya zo dai shiga makaranta ka buɗe makaranta ka ce muna da kaza muna da kaza muna da kaza ka'idoji ya ce gaskiya zan iya bi amma fa batun wai makara ɗin na ni gaskiya zan na makara ba zan iya kiyaye wannan ba sannan fashi din nan ni ina da uzurorin da dole zan yi fashi ya zama cikakken ɗalibi ko ana biyan dubu ɗari ne registration fee sai ce gaskiya na yadda da komai amma a wannan gurin kuɗin makaranta ne fa ya mun yawa gaskiya dubu tamanin dan biya yana cikin ɗalibai in jarabawa ce aka zo zanawa registration dubu ɗari ne na duk wanda zai gama sai ya zo ana biyan ɗari ɗaya ce gaskiya ni kawai gashi tamanin ce a hannuna sai ya bayar ran da aka zo kira wanda suka yi rijista na exam su shiga aji ba a kira shi ba ya kamata ya zargi wani bai yasa bai zamo cikakken ɗaliban da suka yi rijista ba to haka ake so mutum ya bada total submission to the almighty Allah in mutum ya zama submitted to the almighty Allah zai zamana komai da komai nasa a musulunci babu a ganinsa babu ya kamata kansa da ya gani kawai zai ji a ganinsa kaza ne amma a ganin musulunci ya yake ana ce musulunci kaza ne ga ya dace da a ganin sa nan sai ya ji alhamdulillah sai ya ci gaba da aikatawa yana ji a musulunci ya sha bamban da yadda ya doru akai ko yake gani sai ya ajiye a ganin sa sai ya dauki wanne na musulunci Allah ya sa muna tare Allah ya datar da mu mala yace wa kama amara Allah ta'ala kuma kamar yadda Allah madaukakin sarki yayi umarni bi ibadatihi da bautarsa wa kama amara Allah ta'ala kamar yadda Allah yayi umarni bi ibadatihi da bautarsa naha an ibadati suwahu to yayi hani ga bautawa waninsa naha an ibadati siwahu yayi hani game da bautawa waninsa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula hakika mun tayar da wani manzo a cikin kowace al'umma walaƙad ba'asna haƙiƙa mun tayar ko mun aika fi kulli ummatin a cikin kowace al'umma da aka yi rasulan da wani manzo mai girman sha'ani a cikinta kenan babu wata al'umma face sai da Allah madaukakin sarki ya tura mata manzo da zai kira ta zuwa ga me tauhidi a bar shirka musulunci a bar kafirci tauhidi a bar shirka sunna a bar bid'a daidai a bar rashin daidai kowace al'umma sai da Allah ya mata haka don ya kafa mata hujja don kar wata al'umma ta zo ta ce ita ba a aiko mata mai wa'azi mai gargadi ba kowace al'umma sai da Allah ya mata haka kuma manzon idan ya je cewa yake an i'budullaha an i'budullaha bi ma'ana ku bauta wa Allah an i'budullah ku bauta wa Allah wajtanibu tagut kuma ku bar dagutu wajtanibu at-taghut kuma ku bar dagutu waye dagutun kenan duk wani wanda aka bauta masa ko ake bauta masa ba Allah ba sannan kuma yana mai yarda da wannan bautar to sunansa dagutu karo ne ya dauka sai an ce gunki shine dagutu a'a yadda malamai suka yi bayanin dagutu ma ya fi kamanceceniya da mutum wanda yake sauraron ka yake jinka wanda aka bauta masa bi ma'ana aka ɗauko wani nau'i na ibada ake masa kuma yana sane ya kuma yarda da wannan nau'in yake jin daɗin shi ya kalle shi a matsayin mutuntawa ko girmamawa to wannan sunansa ɗagutu Allah ya sa muna tare abu kazan haramun ne a musulunci amma sai ka zo ka aikata masa sai bai hana ka ba sai ji daɗi ma ya kalli abun a mutunta shi kai girmamawa kai ya zama ɗagutu haka Allah ya ce eh haka manzon Allah ya ce shi kuma ya ce a'a sai ka ki daukan eh din Allah da manzonsa ka dauki a'a din sa to ya zama maka dagutu ya zama dagutu ko kuma manzon Allah ba haka yace ba haka ba haka Allah ya ce ba ba haka manzon Allah ya ce ba amma shi kuma ya ce haka jama'a muna tare shi kuma ya ce haka sai ka bar wancan sai ka dauki hakan da yace a matsayin shine daidai wallahi ya zama maka dagutu abun yana da sarkakiya fa kaga kenan oganka office zai iya zama maka dagutu haka ne malaminka da yake karantar da kai addinin zai iya zama maka dagutu saboda zai iya yin kuskure ga yadda Allah ya ce shi kuma ya ce ma ba haka ba ga yadda da ka yi ka aje na Allah kuma gashi bolo-bolo haka Allah ya ce ka aje na Allah ka dauki nasu to wallahi ya zama dagutu to duk al'umma Allah ya aiko mata da manzo yana karantar da ita me abi Allah abi abin da ya aiko da shi na musulunci a bar bautar duk wani wanda ba Allah ba shine abin dagutun a bar dagutu Allah madaukakin sarki ya datar da mu sannan kuma mu kalli wannan gurin kamar yadda malami bayani anan ma'anar musulunci din nan fa zaman lafiya fa baya taba yuwa idan kowa bai ji musuluncin da yi ba Allah ya sa muna tare karka hararo ko ka fara hararo shi musulmi ne da wanda ba musulmi ba in dai ba tsari da musuluncin da ka tafi ba to zaman lafiyan ba zai taɓa yiwa da ɗan uwanka ba ba zai taɓa yiwa a zauna lafiya ba saboda ka ga yadda musuluncin ya karantar abun da Allah ya ce da abun da Allah yake son sa ya yarda da shi a matsayin bauta abi wanda ya hana a bar shi malam ko aboki ne aka haɗa ku kuka zama abokanan juna kai kana nufin musulunci shi yana nufin akasin musulunci wahala da ku yi tasha wahala fa za ku yi tasha sabani za ku yi tai sha banban za ku yi tai amma sai ji musuluncin zai yi kai ma musuluncin za ka yi sai a yi ta zama lafiya sai a yi ta zama lafiya amma da an samu aka so wani wallahi an samu matsala don haka mu daure tauhidin nan Allah ya azurta mu da shi mu sa shi a cikin addu'ar mu Allah ya azurta mu da ikhlasi da tauhidi malam yace wannan ayan na cikin suratul nahli aya ta 36 wa qala ta'ala har ila yau Allah madaukakin sarki yace wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah kar ku haɗa shi da komai suratul nisa'i ayata 36 ita ma yace wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace faman yakfur bi taguti duk wanda ya kafirce wa dagutu wa yu'min billahi kuma yayi imani da Allah faqad istamsaka to haƙiƙa yayi ruko bil urwatil wuthqa da karkarfar igiya ko da igiya karkaf karkarfa lan fi sama laha wadda babu yankewa gare ta kina ya kama igiyar da zai tafi har zuwa ga aljanna ya je samu Allah lami lafiya Allah ya azurta mu da ita suratul baqara aya ta 256 ina ta neman gaba ne ina ga zamu tashi anan din wa qad bayyana subhanahu wa ta'ala anna man wahadahu wa akhlasa al-ibadata lahu zamu tashi anan ba akwai matsala za mu kwana nan Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a cikin abin da muka karanta ubangiji ta'ala ya sa karatun da muke zama hujja ne gare mu ba hujja a kanmu ba na'am asubhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum